idan an tashi zaɓe ga musulmi ga kirista ga ɗan izala to za mu zaɓi musulmi in ko daga kirista sai ɗan izala to kirista za mu zaɓa mu kada ɗan izala haka yake cikin shaninmu mu mun faɗi wannan ne da ra'ayinmu don mun ga kirista baya ɗaura lasfika a mota yana zagin shehunan bai san su ba baya zagin iyayenmu bai san macin janar balle zage ta baya ɗaura lasfika a cocinsa yana zagin shehunanmu don bai san su ba baya ɗaura lasfika zagi iyayenmu shi kirista kuma mun yanka zai ki iya zai tarar muna mun rufe hanya muna sallar juma'a sai ce what happened ai ana yin birane yau birane oh sorry sorry sai koma amma dan izala in yazo tar da an cika titi gaba daya ana ana sallar juma'a amma ba ba masallacin mai sai ta shi zage zage aikin banza suna tsammanin masallaci ke kuma da wani kebin lafi da mushriki wace zai sallar ya san zata sai ya zage ku da sallar ku sannan to da Allah wannan mutum in an ce ka zabi wanda kake so da kiristan da yake cin yankanka baya zagin shehunanka baya zagin iyayenka wanda yake ganin ka kai musulmi ne ko da yake baya son ka tun da addinin ku ya saba da wannan baya son ka ya zagi iyayenka ya zagi shehunanka ya zagi addininka don Allah za ka jefa guriya wallahi kirista zan jefa guriya don ya kada shi amma abin mamaki har wannan mu ra'ayinmu muka faɗa amma malamin su malamin izala shehu izala shi tafsiri yake yana cikin tafsiri yi wa Allah ƙarya ya ce gara Kirista da ɗan ɗariƙa akwai wanda yake da abu? kunna mana Saki maimaitawa? To jama'a dai kun ji abubakar ne ya ba da fatawa shi ya sa ƴan izala suke ganin mu kafirai. Don ni magana Isho Ibrahim ya faɗe ta ta tabbata kina a wurina. Isho Tijjani ya faɗe ta tabbata a wurina. Su ka abubakar ya faɗi magana to ta tabbata a wurinsu. To gumin su ya ce mu kafirai ya sa su ganin musulmi. bari bari ku ji abin da ya faɗan da yi a ƙara muku dai don ku ji. To, saboda haka a wannan ayar da kamata ya ce, Inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu yawan tuba, suwaye kenan, yan dariga. Masu istighfari kullum sau metan da talatin, wanda ake girewa ya zama dole ma metan da talatin suke yi. Allah ya ce, Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina masu yawan talatin annabi. da kamata ya faɗi wannan amma kaga yayi wa Allah ƙarya wai ayat tana cewa gara kirista akan ɗan ɗariƙa kana iya auren ƴan kirista ba ka iya auren ƴan ɗariƙa to wannan shi ya kawo fitina tsakanin musulmi da ƴan izala shehunsu ya ce mu kafirai ne wa zai karyata shehunsa mu abin da shehu ya faɗa duk gaskiya ne mu a wurinmu duk abin da shehu ya faɗa duk gaskiya ne a wurinmu su ko duk abin da gumi ya faɗa gaskiya ne a wurinsu gumi ya ce musu mu kafirai ne yau za su bada ganin musulmi ina wurin ina da gani ya ba ta yin mutum ba ta yi ba bayan haka nan ya ka babba wannan da da ta gwamnati abba da fasin ya ba ta yi ba sarkin garin nan ko hakimin garin nan ko daga cikin garin nan abba da fasin ya ba a bai yi muku misalai waɗanda za ku ji ganewa ko wani gari babban gari ne ko ƙaramin gari ne sarkin garin nan akan kana gaba ya sai ta yi sallah abin da ya sa ƴan siyasa suke son ƴan izala ƴan izala ƴan uwansu ne ƴan siyasa kowa ya fi son ɗan uwansa izala siyasa su tafi ta ƴan siyasa don ba ɗan siyasan da zai hau duron yana musulmi ce siyasa ta fi sallah akwai abubakar kuma kai ce siyasa ta fi sallah siyasa ta fi ta fi kamsu jefa kuriya ya fi kamsu salawati jefa kuriya ya fi tsayuwar tsayuwar arfa mata su fito su yi zina su yi su yi karatu duk wannan shi ya faɗa musu kuma sun yi imani da duk abin da ya faɗa kamar yadda zai imani da abin da shi Tijjani shi Ibrahim ya faɗa saboda haka abin da ya hana zaman lafiya kenan tsakanin jan izala da musulmin Najeriya ba wai yan dariƙa ba musulmin Najeriya gaba domin shi gumi din abin da ya faɗa da farko ya fito da wani littafi sunansa al-anwarur rahmaniyyah al-hidayat al-firqat at-tijaniyah alif da ɗari tara da sittin da ɗaya ya kawo littafin ya raba a ƙasar nan littafin yana cewa ƴan tijjaniya kafurai ne to a lokacin wanda wasan addini ma suna mana wannan irin kallon suna mana irin kallon mu kafirai ne malin ya ce mu kafirai ne to ana nan ana nan da zamani ya yi ɗan nisa kaɗan sai aka ana kawowa nama da ƙasar waje ana ci a nan ƙasar ana sai sai aka tambaye yanzu manaman nan da ake kawowa da kasar waje ana sayarwa halal ne a cica to ai yafi naman da rubabbun mallamai suke yankawa nan Najeriya shi kenan sai a daga baya da ya ga sardauna ya rasu sai ya ce kahircin kadiriya ya fi na tijaniya da yake ya san babu babu babu babu sardauna duniya kahircin kadiriya ya fi na tijaniya domin tijjaniya sukan sauwaƙe lamari su ce sun samu wajen annabi Muhammadu, amma ita gajiya can inda Musa da Isa suke karbuwa wajen Allah can suka tafi su karbi kadiriyar su saboda haka iya aka faru min otiha kafirishin kadiriya ya fi na tijjaniya sai mutane suka dawo akara makallahu da fa ka ce mana yan tijjaniya kafirai ne kar mu bi ciyan kansu kar mu bi sallah gashi kuma yau ka ce yan kadiriya kafirishin su ya fi na tijjaniya haka nan na haka nan na ai bayani to har ga tumalan musulmi zallafa baya kadiriyar bai sa kansa ba baya tijjaniyar bai sa kansa ba baya izalar bai sa kansa ba shi kuma za mu bi zalla mu ci kansa ko yaya musulmi zalla je musulmi na bai kadiriya bai tijjaniya bai izala arnan banza ba garka hiri da shi ba arnan banza ba garka hiri da shi ba shi dan dariga shi dan ɗari gashi na da aƙida ba ci ta yi amma wanga ba shi da aƙida gaba da kashi arnin banza kashi malam mai wayo baka shiga tijjaniya bakar a zage ka baka shiga gadiriya bakar a zage ka baka izara ba shiga izara bakar a zage kai dai musulmi ne zalla to gumin su ya ce kafircin ka ya fi na kadiriya na kadiriya kuma ya fi namu na tijjaniya sai ka sayar da zaka yi malam mai wayo duk sharrin kasar nan wa'annan mutane su kawo duk sharrin kasar na mutanen su kawo kafir da musulmi da zagin waliyai da tada hankali su suka kawo kasar nan duk fitina da take kasar nan su suka kawo ta su suka tsokani Allah Allah ya ce man adali waliyya faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na sanar da shi za mu yi yaki to waɗannan kullun gini suke yi kullun suna a filfan za a gina masallaci za a gina masallaci za a gina makabarta wurin zagin shehu tijjani zagin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum suna neman suna gine-gine inda za su koya wa yara da jahilai zagin iyayen manzon Allah da zagin waliyai da kafirta musulmi da zagin ɗariƙu wanda su zikirin Allah su ne ɗariƙun Allah kuma ce qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastazihun la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum a'a a'a shin Allah ne kuma da shi abun wasa annabi ne kamar yawon wasa ayoyi su shi kenan ba wani hujja kun kafirta in ji Allah to waɗannan mutane sun yi wasa da girman Allah sun yi wasa da girman manzon Allah sun yi wasa da ayoyin Allah na kafirta musulmi saboda haka duk sharrin ƙasar nan da ya sauka su suka kawo sun fusatar da Allah sun zagi waliyansa sun koya mutane gaba da waliyai sun koya mutane gaba da dukkan mutanen kirki saboda haka Allah ya yi fushi yake jifa mu da bindigogi ba mu san ta inda suke zuwa ba yake jiba mutu da ba mamawai ba san ta inda suke zuwa ba wayannan mutane su suka zo kada Allah ai ko America ce aka ce za ta yaki wasu mutane kasan ku ai kun kade balle Allah to saboda haka ɗan izalan nan su suka jawo su suka ja duk fitan da ke Najeriya Allah ya yi fishi yake sauko da bala'i a kansu ko mun ma dakin gobara ne magocinka ya gamu da gobara ai kai za a yaye maka zane kun ka dole saboda haka ba don wallahi istighfari da muke yi da yawa a Najeriya ba Allah ya ce ma kana Allah da zuwa wanta bihi ma kana Allah mu'azzibu mustaghfiruna kafiran makka da suke cewa a sauko musu da hadirin duwatsu ai matukan kana cikin su a makka ba za mu sauka musu da azaba ba ai ko baka nan ma in dai suna istighfari to ba za mu sauka musu da azaba ba to annabi yana tare da mu muna yi masalati yana ce mana almar'u ma man habba alqur'ani kuma yana cewa wa'lamu anna fikum rasulullahi ku san ba annabi da tare da ku yana gaya mana kai ba takfuruna antum tudalaikum ayatullah fikum rasuluhu muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda soyayya muna istighfarin wanda yake maganin bala'i ji Allah kuma ga la ilaha illallah Allah ce la ilaha illa hisni man dakala hisni amina min azabi la ilaha illa barkatan gata ce kowa shiga ciki ya huta da azabata wallahi ba don istighfarin nan da salatin annabin nan sallallahu alaihi wasallam da la ilaha illallah nan da karatun qur'ani da muke yi wallahi da bala'in da zai sauka a Najeriya wanda waɗannan jan izara suka tsokano mana daga Allah wallahi da ya kaka muni amma saboda ayi wannan ayi wannan ayi wannan ayi wannan Allah dai yayi mana bala'i Allah yayi mana bala'i Allah Allah Allah Allah Allah yayi mana sharri a Najeriya ya kawo mana alheri Allah yayi sharri ya kawo alheri Allah ya kauda sharri ya kawo alheri Allah ya karya kafirci ya dauka musulunci Allah ya karya zalunci ya dauka adalci Allah ya karya ƙarya ya taimaki gaskiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa jan yan yan siyasa wadansu ke goyon bayan jan izara kenan jan uwansu ne jan siyasa wanda yace siyasa ta fi sallah ai dan uwa ne to saboda haka mu ba za mu ce siyasa ta fi sallah ba subhanallah wannan lafazi ne na kafirci cewa America da Ingila sun fi Allah sun fi annabi a'a wannan ya kafirci ne duk wanda yace siyasa ta fi sallah ya zama kafiri domin ya ce America da Ingila abin da suka kawo ya fi abin da Allah ya aiko annabi ya kawo hukuncin sallah in baka yi ba kana baligi mai hankali ka tuba in baka tuba kisa siyasar ma haka ne da amerika da ingila suka kawo duk wanda bai siyasa abu gehi to su kan sun sauke ko duka su yi mana bagari ba na siyasa kuma ba abin da ya same ni to amma Allah ya ce sallah kan wai shanin ta ina da girma in ji Allah amma duk da haka saboda Allah ya riga da su suke ganin ita ba komai bace siyasa ita ce wani abu Allah kiyaye mu da ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar kuma abin mamaki watannin baya can muke ji suna hawan mimbari na ce duk wanda ya fi difi kafiri ne duk wanda ya jefa kafiri kuriya ya zama kafiri sai suka sake wa gwamnoni sunaye gwamnawa ce rabaranwa ne gwamnawa ce fastawa ne musulmi ba a mimbarin sallah suke yin haka amma da aka yi zaɓe wayannan suka samu gwamnati sai kuma suka kakkade kura suka bi su ba su kore su ba kuma sun manta an sun zazzage su din to Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah dubi annabi mu sallallahu alaihi wasallama ya mana gafara ya dubi annabi mu ya mana gafara ya yafe mana laifukan mu bakinmu da suka taru kowa Allah kai shi garin su lafiya kowa Allah kai shi gidansa lafiya Allah maimaita mana muna godiya kwarai da gaske yadda muka godewa gwamna na Gombe Ibrahim Hassan dan Gombo yadda muka godewa lokacin da muka je Adama muka godewa gwamnan Yako haka muka je muka godewa kowanne da ya kokarin sa gwamnan Niger na da da mutanen Sokoto da mutanen filalami da kowa dai gurgurun aikin sa Allah saka musu da alheri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal Khatim al-Hadi ila siratika al-mustaqim ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillah assalamu alaikum